اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ونقول إن الله تبارك وتعالى لبرد من دعوة الشيخ بدر من كرامته للكتاب صحيح البخاري muna fatan da ya muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya nuna muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurara ya zama da ke tsira gare mu da lafiya da farko sai na mura rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama muna cikin kitabul jana'iz kitabun da ke magana akan hukuncin jana'iza hukuncin da ya ta'allaka da jana'iza mun yi babu ba da yawa ciki sai muka kwana a cikin baro hajjin baro hajjin a rabai zaune me hukunci wannan bari na magana akan yin takaba ma'ana mugunyar kama mace ta yin kawa ta yi mugunyar kama ma'ana kan ta sa tufari masu kyau kan ta kawatu da abin da ake ambato kawa saboda addinin mutuwar wajen wani mijinta muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za mace ba za ta yi wato mugunyar kama ba shine ta kama shine idani ta yi mugunyar kama shine mugunyar ita ba ni marasa kyau don nuna addini ga rasuwar mijinta wannan halal ne amma ga wani mijinta kan ta wuce kwanan wannan hadisi shi ya gabata kuma shi ne insha Allah za mu dora a wannan babu da bai kare ba
حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا ايوب بن موسى قال اخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمه قالت لما جاء اي ابي سفيان من الشام دعت ام حبيبه رضي الله عنها بسفره في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت أنا هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تهد عليه أربعة أشهر وعشرة
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي أبي سلمة قالت لما جاءنا أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها بسفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت أن هذا لغنية غنية ذنية لولا أني سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثين إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة ولن نسي أميدي يا من تدم الإمام البخاري حدثنا الأميدي يجب أميدي يا من تدم قال حدثنا سفيان yace Sufyan ya lantar da mu qala hadathana ayyub ibn Musa yace ayyub ibn Musa ya lantar da mu qala akhbarani Umayd ibn Nafi yace Umayd ibn Nafi ya lantar da ni an Zainaba binti Abi Salama ya karbo daga Zainab binti Abi Salama qalat abinda tace lamma ja'a da Abi Sufyan lokacin da labarin mubatin Abu Sufyan ya zo ya sha daga sham da al'ummu Habiba أم حبيبة أسرع أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها يا من قال صلى الله تعالى عليه وسلم تشين أم حبيبة دعت بزفرة سيتشي أكاو تراريني لن أرور من كان القرى تراريني كشافة وعينا لكلا مدكشي تشين السفرة تراريني لون فتفتي اليوم الثالث ردي وانا lokaci a masahar ɗaribai ha wajen ra'ayi sai ta shafa ma ɗaribai ha kuma tunta biyu ko kuma ta shafa ma kyaffan kanta biyu arziki wadira aiha ko gefen kuma shi ne gefen fuska gefe da gefe na arziki ko gaɓar kai guda biyu arziki wadira aiha da kuma hannunta hannayenta guda biyu zira'inta tsintsiya hannu duk sai ta mutu shashafa musu kaga ta shafa ma nan kuma ta shafa ma nan ma'ana zira'i tsintsiya hannu ko ina ta shafa wa zira'iha wa qalat sai ummu habiba ta ce inni kuntu an hadha la ghaniyata inni haqiqatan kuntu la zanu la ghaniyata na wadatu an hadha da wannan laula an sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba dan na bukatu da yin shafa wannan turaren ba a akwai hikima akwai wani ba akwai dalili wanda ya sani shafa wannan turare ba dan na bukata da shi ta ce laula an sami'tu an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ba dan na ji annabi sallallahu ta'ala sallam yana cewa ba la yahindu lil mar'ati bi halatta ga mace tu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ta yi imani da Allah sai ba ce wannan jumlar nan gaba kida tu'min billahi wal yawmil akhir sifa ce imrati babu wata mace bai halarta ga kowace mace to wace sai ka ce tu'min billahi wal yawmil akhir wanda ta yi imani da Allah da zarar ta yi imani da Allah matuƙar ta yi imani da Allah wal yawmil akhir ta yi imani da ranar lakira an tuhidda ala baitin fawqa thalatha ta yi hukunci kamar shi ne idadi a bisa alhinin mutuwar wani mutum sama da kwana uku illa ala da wajen ba mijin ta sai mijin ta ta ga miji kaɗai ne za a wuce kwana uku amma wanda ba miji ba bai halatta a wuce kwana uku ba don haka tun da abu su gane babanta ne ba mijin ta bane to tun da ba mijin ta bane don haka bari ta yi wani abun da za ta nuna ta aji idadi domin mai idadi ba ta shafa turare ba ta shafa mai mai kamshi ba ta sa wasu tufafi na kawa ko kuma kawa ta kwandage ma'anar kawa ta kwandage kamar sarka yan kunne wari-wari mundaye zabba da sauransu duk abin da ake kira shi kawa rafiya shi za a yi ba ta tufafi ba ne to shi ne hulli to duka za ta wato kaurace waɗannan to don haka kuma habiba ta shafa wannan turare don ta nuna ta fita daga idadi na ainihin mutu abu su gana saboda ayi kwana uku saboda umarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala maytin fawqa thalathin illa ala zawjin fa innaha tuhiddu alayhi arba'ata ashhurin wa ashra فإنها حقيقة تحد عليه تنا إحدادي قريشي معنا تنا كنية كما عليه دون الدين متوشي أربعة أشهر وعشرة وأن وتعبد وأنا هما kwano kan ta kaba ko muddar ta kaba kenan na macen da mijin ta yi wafati ba ta shafa turare ba ta shafa mamin kamshi ba ta sa tufafi masu kala sai dai baki haka kuma ba ta watan sa tufafi na alfarma ba ta sa kuma kawa ta kwandari to shi ne tuhiddu kenan fa inna ha tuhiddu wasu ka fahimci umarni ne na wajen ci don ka idadi wajibi ne wasu ka ji a ba wajibi ba ne a in dai ta yi ba sai laifi ba ga mijinta sama da kwana uku in ta yi ga wanda ba miji ba kwana uku ba ta yi laifi ba don haka suka ce idani ba dole ba ne amma da abin da ke karantawa halalci ne halal ne saboda addini ta kisa tufafi masu kyau ta kisa kawa ta ki shafa turare ta ki shafa mai mai kamshi ta ki dukkan abin da yake na jin daɗi ne wannan halal ne in ta yi amma ba dole ba ne wasu ka ce a inda ala zaujin ne wanda umarni na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wa tan ya nuna wajibci fa innaha tuhib in tana ijadi alaihi saboda mutuwar miji arba ta aiki wa ashara wata hudu kwana hudu to alhini ma'ana damuwa damuwa nuna bakin ciki shine alhini eh nuna alhini nuna damuwa da bakin ciki ko akwai wani wanda ya san wata hausa da wani ba wannan ba ko ci ma ni biyu na juyayi da juyayi da alhini duk masu bi ma'ana duk ma'ana su da sai dai hausa ce kawai waɗanda su ce kuma ba su ce kaza a ba lallai ba ne ya ta dai abin da in an gan shi malamai sun ce ba dole ba sai ta sa baki ne amma wasu can sun ce za ta sa baki ne amma in za ta sa tufafin ta irin wanda ta ka girki da shi ka san tufafin ta na girki daban in an gama girki to za a mance wannan a shari'a aji sai a yi wanka a yi kwalle cikin gida kuma ita kuma wannan kwalle ta cikin gida a matsayin mataki na uku take ga mata in za a yi da akwai wata dalaba wanda su mata ita suka yi ba muhimmanci amma ita shari'a wadda ta yi ba muhimmanci wannan ta cikin gida wanda za a yi shi ya gani ya ji daɗi ya yi sha'awa hankalin shi ya kwanta to ita shari'a ta yi ba muhimmanci ba lokacin da za a fita ba lokacin da za a fita ita abin da ake so ma ta karu daga dukkan abin da zan fitina da masu ganin ta idan haka ta yi shiga cikakka da ba za ta nuna kawarta ba ko kawarta ba za ta nuna ba don haka nan a ko ba a samu bakin tufafi ba to a samu wanda yake irin mai dauka wanda ko cikin gida ba ta so wasu zo su isko ta da shi ba ta ita da shi ba ko cikin gida ba ta so a isko ta da irin wannan tufafi sai ta samu wani mutum sai ta samu da sai ta ci gaba da shi to in sun ce in a ƙaribu ne nata makusantanta ne kwarai da gaske kamar uba ko ɗa ko uwa ko wani shaƙiƙi bai da lafiya an ba su dama ta fita ta je ta ɗigo shi da wannan shirin eh da wannan shirin za su fita ba sai ta canza ba ta canza ba ka ga dama ji daɗi an ba su dama ta yi da wannan shirin to حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبيد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمه اخبرته قالت دخلت على ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحل على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة
حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمه اخبرته قالت دخلت على ام حبيبه زوج النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم يقول لا حل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على بيت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة wannan hadisi Isma'il ya rantsar da mu yace haddathani Malik yace Malik ya rantsar da ni an Abdullah ibn Abi Bakr an Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Hazm ya karbo daga Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad Muhammad ibn Hazm an Humayd ibn Nafi ya karbo daga Humayd ibn Nafi an Zainab binti Abi Salama ya karbo daga zainab bin abi salama akhbaratu ta bashi labari qalat tace dakhaltu ala ummi halima na shiga wajen ummu habiba zaujin nabi ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai tace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ummu habiba tace na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da ilmi ra'atu bai halarta ga mace tu'minu billahi wal yawmil akhir matta ta imani da Allah ta'ala lakara ko wanda sai imani da Allah da ranar lafira ta hiddu alamaikin fauka sarari ta yi ta kaba ta yi mugunyar kama shi ne mugunyar shiga alamaikin saboda alhinin mutuwar wani fauka talatin sama da kwana uku illa ala zaujin in ba miji ba miji ne da za ta wuce kwana uku to shi kan wannan an rata shi wurin wasa wata hudu kwana uku na'am sun ثم دخلت على زينب بنت بنت جاش مم.
حين توفي أخوها فدأ بطيب غمزت به ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مم.
تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة حد- ثم دخلت على زينب ثم دخلت على زينب نعم wace ce ke faɗi wannan magana wane ne ke faɗi wannan magana in mun koma cikin islami waye jiyo daga zainabu waye jiyo ne daga ummu habiba zainabu zainabu to ita zainabu bin tukur mai salama to ita to ita ke da wannan cewa sun mana karfa a rayuwa sannan na shiga kaga yanzu can tana da bayani daga ummu habiba ita ma da yadda Allah ce sallallahu alaihi wasallam to yanzu kuma ta sake jiyowa daga ɗaya kuma wata daga cikin matar Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi don haka ce thumma dalaltu sai ta ce ita Zainab bintu Ummi Salama shi da bintu Abi Salama sai ya mace da bintu Abi Salama yace sai ta ce sai na shiga ala Zainab binti Jashin ila Turbiya lokacin da Abu Ha dan uwanci ne wafati kada an bi nimi dan uwansa din nan wane ne dan uwansa malamai sun taba gangano an ce dan uwa uku gare ta akwai abdullahi ibn jahsh sanannen sahabin nan akwai ubaidullahi ibn jahsh akwai kuma abu ahmad waɗanda su ne guda uku ƴaƴanta a ƴan uwanta saboda haka malamai suka ce irin su zai bin jaratu akwai magana a kan cewa abdullahi bin jashin in kace abdullahi bin jashin ne to abdullahi bin jashin fa ba zai yi ya zama shi din bane abin da yasa abdullahi bin jashin wala eh, an yakuna abdullahi mukabbar domin an kashe shi a kudu قبل أن يدخل وجه النبي صلى الله عليه وسلم زينب ta kuma da maza zafi a wurin sai na bin tujan ba aka mana ne shahada a kudu ko da aka yi kudu maza zafi a wurin sai na bin tujan ba نعم to don haka ba zai yi a ce shi din ba ne kuma ba zai yi a ce abdullahi ba ubaidullahi ba ne domin shi ubaidullahi dan uwansa ne kawai amma da ya koma habasha sai ya koma kirista سبحان الله eh sun kuma banasari to da ya kuma banasari din za ka ce to ai ba zai yiwu ta damu akan wannan ba sannan kuma dalili na biyu a yayo fati ya gida ta fati gaskiya ne a can habasha ne in ma da cikin shekara ta biyar ko cikin shekara ta shida da hijira maza Allah sallallahu ta'ala sallam ya ya aure ummu habiba ya abu sufyan bayan sa dan shi ne mijinta saboda haka ya yi bati ga barinta a can habasha din ma'ana ya yi bati ya barta maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta in ma shekara ta shida ko ta bakwai da hijira da suka sabani ita kuma Zainabu a wannan lokacin tana karama tana karama gaskiya ita Zainabu tana karama saboda haka a wasu ka ce ba ubangiji da ba ne wasu ka ce wannan abu ahmad ba shi ba ne domin ita zainab bin jahashin ba ta riga shi rasuwa to wane ne kenan abu hadin wasu ka ce abu ba in ma dai dan uwansa na shan nono ne ba wani da kuma dan wanda dai guda uku waɗannan kowanne an auna malamai sun auna ba zai san ba a ce shi ne saboda ya zan ba a yi lissafi da waƙa'i na tarihi ba za su yadda a samu haɗin kai ba a tsakanin da aka wasu ce suna yawa ɗan uwansu ne na dangi ko ɗan uwansu na shan nono to ala ayi hala ko dai wanda yi wannan da kayan ku ne saboda ilimi ne ba da su yi bayani ta da shi ta shafa da cikin tukina fa qala ta ce ma li min dini min haja ta ce ba ni da wata bukata da durani amma ghayra anni sami'tu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam adadan min yaqul sai dai kawai ne na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari yana faɗa la hilu imra'atin wala la na cewa bai halatta ga kowace irin mace تؤمن بالله واليوم الآخر وتزين إيمان الله دلال الآخرة تحد على ميت فوق ثلاث تي تكما معنى تي مبين كما تي واتمون شدا فوق ثلاث على ميت سبب متور الولي ممتي كواني فوق ثلاث سبب كوانا إلا على زوجين سيد بجن تبا to shi kan arba ta shirin wasa wata wani kwana kuma ba ta باب زيارة القبور باب زيارة القبور والنواب ينا مغنى أكم كنش زيارة قبر قرى زيارة قبر قرى مي مطعين سأمسلنش مي مطعين زيارة قبر قرى أمسلنش سواء القبرين متقلين كما يقول أكيدين ديوا جدا كوكو مقبر تاتي ودا أكيدين دارو duk daidai ne hukuncin daurin kamar yadda aka sani imamu bukhari duka al'amarin da yake akwai maganganu da sabani a ciki za ka isko yana mutlakar tarjama mutlakar tarjama zai ba wai gabe cewa halarci ko rashin halarci din cewa halarta ko bai halarta ba saboda akwai maganganun malamai hali na annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabata fa Allah hana ziyarar farkon lamarin ya hada ziyarar farkon lamari don ba a daɗe da shigowa musulunci ba ba a daɗe da baro kafirci ba da bautar gumaka da sauran ire-iren waɗannan abubuwan ba a daɗe da baro su ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi sun yi hana domin a karkaɗe zukata bautar wani Allah su kuma sun saba su bauta ruwa su bauta fitar su bauta tsuntsaye su bauta komi ne da nan dai to don haka a rabo su da wannan farko sai aka hana da ya kawo aka hana da amma da imani ya samu fahimta addini ta shige su imani ya samu gindin zama cikin zukatan su sai maza Allah sassa bin ceto ku yi ta ziyarar kamar wurin su da amfani kuma shi dai wanda aka ziyarta zai samu lada domin za a yi masa addu'a in mai albarkar ne kuma shi ma za a samu albarkar ita ziyarar sannan kuma ziyarar kaburburan za ta tunatar da mutum ba ta tunatar da mutum inda ba wannan yake ni ma da nazo na tsaya a kansa wata ranni ne a nan wata ranni ne a nan abin da ake so mun ce shi ke nan wannan kuma ga kowa ne wannan ga kowa ne ba azumi ga kowa saboda waɗanda suka gabata ina su waɗanda muke karatu littattafan su suna ina babu su sun koma ga Allah sun koma ga Allah don haka mu ma mun san wata rana za mu koma ga Allah da sauki da in ka ji ba za a duk shekara ɗaya duk mutanen da zan yi yawo a bayan kasa ba su bane su shekara ɗari baya wasu mutane ne ke hada-hada da ɗin komo a bayan kasa ba su bane don haka shekara ɗari wasu masu zuwa wasu ne in duniyar ba ta gani wasu ne ba mu bane don haka dau hannu ya zamo cikin zukatanmu wuri yau ne wannan duniya ba wurin zama ba ne don haka magani ita mutuwa ba ce ne ba a ce ne inda manuna ne sabiru wa man yakun lam yantahi shi bi rijlihi faka an kai wanda duka ga bai haɗu ba to lokacin da yake zai haɗu wa in hiya illa aqbur mutanabis duniyar da barki ne za ta ga abubuwa ne kawai gawaye ne kawai ke tafiya saboda dan lokaci ka ɗan kayan nisan kwana za ka ga sun zama gawaye wajen da in hiya illa aqbur mutanabis dara su kuma da jikono wa ghalu ma ghalu wal mar'u ghayru khalid to saboda haka menene magani magani shiryawa tsakani da Allah magani shiryawa da Allah wanda ya shirya da Allah ya zauna duniya lafiya ya kuma lafiya lafiya wannan shi ne babban riba shi ne abin neman kawai kuma maganin kawai kenan babu wani duk abin da mutum zai tunani ba magani ba ne saboda sai an mutu gudanar shekara duk shekara da wasu to da haka dai ya kan mura ke da mun wa'azi babu ziyaratul qubur wannan babu imam bukhari ya yi a cikin bayanin ziyarar kamar mura to حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبره فقال اتق الله واصبري قالت اليك عني فانك لم تصب مصيبتي ولم تعرفه فقيل لها انه انه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقال لم أعرفك فقال إنما الصبر عند عند الصدمة الأولى حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بامرأة تبكي على قبر فقال اتق الله واصبري قالت إليك أني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأتت باب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر إلا الصدمة الأولى وأنا الحديث آدم بن أبي إياس يا من قدموا قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج يا من قدموا قال حدثنا ثابت ثابت البناني يا من قدموا عن أنس شيخ ما تقول المال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بامرأة تبكي قبل فقال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shuɗe imra'atin da wata mata ta miki inda kabari tana kuka wajen wani kabari aka ce wani kabari a wata riwaya kabarin danta a wata riwaya kabarin danta fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah wasbiri ki ji hakuri in an tuna wannan wannan jumla wannan kalma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ittaqillaha wasbiri watan watan matattariya ce ta tattara abubuwa da yawa idan Allah ki ji tsoron Allah karki abin da shari'a ba ta da shi irin abubuwan da ake a jahiliya na keci aljihu na mari kunduki na ɗiban ƙasa a watsa na wayoyi na bane na lalace to duk waɗannan abubuwa shari'a ba ta da su don haka ittaqillaha ki ji tsoron Allah cikin yin abin da shari'a ba ta shi ba ki ji tsoron Allah cikin abin da zai jawo miki kushin Allah cikin abin da zai jawo miki kushin Allah ita ta lafiya sannan wasbiri ki yi haƙuri ki ne lada ki yi haƙuri ki ne lada domin yin haƙuri hanya ce ta samun lada wanda duk ya haƙuri Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yana da lada yana da lada wanda duk ya hauki yana da lada don haka kaga ma da hawa ma alaiha min da Allah ya bayar ma da ha wa ma alaiha ki ji tsoron Allah kake abin da zai ja miki kushin Allah irin wayoni na da lada da ce din yana da kushin Allah to ki tsoron kake yanzu kaga wannan ma alaiha kenan abin da ita za ta samu laifin Allah sannan kuma malaha kuma za Allah ya ba ta umarnin abin da in ta aikata lada za ta samu wajen Allah shi ne yin hakuri in ce hakuri za ta samu lada a wajen Allah za ta sai ce ita illaha wasu biyar ƙalar sai matan nan ta ce ilaika anniyi da ƙale subhanallah subhanallah da za Allah ku kwa ƙarfin da ba fa innaka lam tusabbi musibati baka san irin yadda nake ji ba ba kai aka sifar aka aka aka jarraba da irin abin da aka jarrabe da shi ma'ana ita suna ganin abin da suke yi tana da hujja tana da dalili manzo Allah da ya hana ta dan ba shi aka jarraba da wannan wani ya zo ba بس صدق مجانا أحلام خلق الله أحلام خلق الله ba za a fi kowa hakuriya fi kowa juriya ya fi kowa sallama ma Allah da lamarinsa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam amma fara mu yace wa sa'ari ko da take faɗin haka wallahi ba san manzo Allah bane ko da take cewa ilaika anni ba san manzo Allah bane faqila laha sai aka ce innahu nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ai manzo Allah ne take faɗa wannan magana a wata riwaya hal ta'rifinahu ke san wani kiki gano wannan magana ta ce la ba san kowa ne ne aka ce wasu kila ba tunda da kai ta kalli annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda ta shakaltu hankalin ya dauku da damuwar da take ciki don haka ba ta ma tantance annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuwa ba ta daga kai ta kalli annabi sallallahu alaihi wasallam ba da ta gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka aka ce ta addinin shi ko ki san wani kiki gano wannan magana ta ce a'a ban sani ba sai aka ce maza da nisa zuwa da zafi ai sai ta cika mata mutu sai ta cika mata mutu haka wata gara fa a haza ha mislul mautu wani bakin ciki da damuwa da tashi haka yi sai mata mace abin ciki ciki yanzu manzon Allah take gaya ma wannan magana fa a haza ha mislul mautu sai wani abu na bakin ciki da damuwa da kiɗiɗewa kamar mutuwa sai ya kama فقيل لها انه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاتت باب النبي ستذوقوه النبي صلى الله عليه وسلم متى قد تتبع تذوقوه النبي صلى الله عليه وسلم زفرتك ذات اسكو سكيورتي مثلا da irin adc adc din ko kuma wani watan matsara security masu tsaron kofa wanda sai an sanar da su an cika takarda sannan a gama da Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba su samu kowa ko kuma ba kowa ba mai gadi ba security ba wani jami'in tsaro ko wani protocol duk babu alam tanje ilin da kuma wani ba ta samu masu tsaro ko ba masu tarewa ko ba su ji wajen wadaka an kira ka ne sai ka cika takarda a bari sai a sanar da shi duk babu su ne ba wani faƙalar sai ta ce ta fi kenan hata kallon na don ba a matsara faƙalar sai ta ce don a aika ya rasu da Allah wasu lafi ban gane ka a wata riwa na a rasu ko ya rasu da Allah wasu lafi ko da kaɗi magana da ban gane ka faƙalar maza na sallallahu ta'ala sallallahu ce inda masabu inda sabmati inda masabu inda sabmati maza na sallallahu ce dama shi haƙuri wanda ake samun lada shi ne haƙurin da aka yi lokacin kilmar musiba lokacin da ta kilmi mutum bugu na farko lokacin da musiba ta bugi mutum bugun farko lokacin ake so ya haƙuri lokacin zai samu haƙuri cikakke lokacin zai samu haƙuri mai lada lokacin zai samu abin da ake cewa haƙuri za ka yi amfani da inna ma keɓe haƙurin da ake cewa haƙuri haƙurin da in ɗan za a samu lada haƙurin da mai shi zai ci riba عند الصدمة الأولى الصبر عند الصدمة الأولى لو كتن مصيبة تكلم تنبوهم فرق ولو كتن وانا daga cikin abin da ke karantar da mu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama la yarbu bi nafsihi wala tasirruha in an taba alfarmarsa amma Allah ne shi bakan magana ta ga mun rana amma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam bai nuna masa shi ba ba to wannan magana yake da amma ba yanzu ya komo abin da zai amfani sa ake masa magana ko da da an ciki shi an ciki shi dan ki samu lada wajen Allah kuma dama inna masabru inda sadmatul ula hakurin da ake samu lada cikakken hakuri hakurin da zai amfani ne shi shi ne wanda aka yi lokacin kilmar musiba kilmar farko lokacin tabuki haka ba yana magana a kan laifin da sai mai ba a'a ita abin da za ta samu ita abin da zai amfani da ita ba ko da aka ce ta yi shuru ta yi hakuri ta ji tsoron Allah don ta amfana don ta amfana to kuma inda masabu inda sallar da gona باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤذب الميت ببعض بكاء اهله عليه باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوع من سنته لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهلكم نارا kafin mu shiga wannan sabon bane ita ne ziyarar kaburbura wata mashru'iyya ce mashru'iyya ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce na hana ku ziyarar kaburbura tun zuwa zuwa dama akwai dalilin da yasa aka dan dage halaccin na dan lokaci ziyarar kaburbura halal amma saboda dalili wani hukunci na faruwa kasancewar da yawa a ɗaukar sallam yakan bar wani abin da yake yana son rai kuma abin mai kyau ne amma saboda wani dalilin su yi wa abin ko ya bashi da lokaci ko ya bashi gaba ɗaya kamar lokacin da annabi sallallahu alaihi ke cewa na so ba da mutanen ba su daɗe shi ba musulunci ba ba su daɗe ba ruwa kafirci ba da na rusa ka'aba na bane ita akan asati asati har sakan da ta bi ba da gina ta kai haka na barka suka saka da ci ba su yi shi amma yanzu ya an rusa wasu za su rinje da yawa su ce yanzu a ɗakin nan da muke da albarba da shi ɗakin allah ɗakin ɗan rayu an rufa shi su sun zo wani addini har maza allah na so ya mai da shi a kan ginin a tsasin gina na rayu ya gina mishi kofa gaba ta shiga ya gina kofa ta fita kuma da makarta shi ko bari nuna amma maza allah ya ce ba zai yi ba saboda wani dalili kaga ya bar yin wani abu tare da kyan abu saboda wani dalili to haka ma ziyarar kaburbura saboda ba su daɗe da baro kafirci ba da bautar wani Allah cikin zukatan su don haka ita ake so a karkaɗe su mamanci da ita ɗayan ta Allah kawai don haka yanzu sun samu tauhidi ya yi ƙwari don haka yanzu ba zuwa ku ci gaba da ziyarar kaburbura za ta tunatar da ku mutuwa za ta tunatar da ku mutuwa to saboda haka da yawa masu ziyarar kaburbura sai na abubakar da sai na umar da sai na usman watan suna ziyarar kaburbura kwarai da gaske suna ziyarar kaburbura na Allah sallallahu ta'ala da sallam yana zuwa kaburburan shuhada yana zuwa a Uhud yana zuwa a a Dakiya duk manzo Allah sallallahu yana zuwa ya gaishe wani sati sati wani bi bayan sura na da ma karshen shekara annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaida su yana zuwa ya ziyarce su ya musu sallama ya assalamu alaikum bi ma sabartu tanima uwadda tanima uwadda sai na abu bakar da sinna wani sinna usman da suna aika da wani maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya ziyarci wato kabarin سيدتنا عامر رضي الله تعالى duka daga cikin shawahid na siyarsa kaburbura da cewa mashru'i abin da shara ta gudu shi ta sani da da kai mutum makata sannan kuma da yawa dai sai da Fatima radiyallahu ta'ala anha tana ziyarar kabar sayyidina Hamza sai da shuhada kakan su kenan annabi manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam tana ziyarar shi duk juma'a sai na wani mutar rabbi Allah an yana ziyarar kabarin baban shi ya tsaya a kan shi ya masa addu'a sai da Aisha rabbi Allah ta'ala tana ziyarar kaburburan yan uwanta Abdurrahman wanda yake a Makka eh yan uwanta a dan uwanta Abdurrahman wanda yake a Makka tana zuwa ziyarar shi saboda haka dai watan ziyarar kaburbura mashru'iyya ce tana da fadala da yawa in ka je ka ziyarci makabarta kai musu addu'a duk wanda ke kwance adadin waɗanda ke kwance wurin waɗanda addu'a ka ta shafa to kana da ladan adadin su ka da ladan kai ka kai musu alkhairi kuma kai ka dawo da alkhairi kai ka kai musu alkhairi kuma ka dawo da alkhairi saboda haka ziyarar da yana da falala da yawa wannan babu yana magana kan zancen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da yace yu'azzabu al-mayyit bi ba'd bukai ahli ana azabtar da mamaci da sababin kukan da watan sashen kukan da iyalin shi suka yi alaihi akan rashin laifi suna kuka saboda sun rasa shi to wannan mamacin za a yi mai azaba saboda kukan iyalin shi alaihi a kai ne a kan shi amma idan kana nau'u min sunnati in da ba kururuwa da kukan kera min sunnati da ba al'ada shi shi wanda ya mutu ka kenan al'ada shi shi ya bari lalace yana faduwa yana tashi yana faduwa yana tashi ya kece aljihu ya bari kun kuki ya ɗibi ƙasa watsa kaga wannan sun ta sunna shi to in ya mutu iyalin su suka yi mai wannan to yi azabu za a zata shi me yasa za a zata shi wanda mun sanna sunnatan sayya fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamah wanda duk ya sunnata mun ya sunna to duk wanda ya aiki da irin wannan to za a bashi kamar wasu ka ce watan in ya yi umarni da a yi mai kuka su laraba kuna da al'adodi na jahiliya wadda suke yin basu da tunan dai sai ka ji mutum ya ce ya ba da wasiya a yi mutu a yi kuka sosai sosai a ayo haya wadda za su kuka in su iyalai shi ba su ke kuka yadda ya dace to a ɗauko masu kuka su da ba a yi a laraba in an mutu za a ɗauko su su zo su yi kuka wanda ko ganin su kai sai sun sa kayan kuka kuma saboda mi wannan zai nuna al'umma ta gano yana da muhimmanci ga yayin shi yana da muhimmanci da jama'a shi saboda kuka da suke yi ba kaɗan bane to wanda zai ba da wannan umarni in an yi kukan to zai samu zunubi za a hamsa da shi saboda wannan kuka shi ne ma'ana za a hamsa da shi saboda wannan kuka ɗaukar lawata ke na wanda bai yi umarnin ba kenan shi a wanda bai umarnin ba hadisi umarni na aisha na nan gaba ba za ta zurwa zurwa wasu akwa kuma ba kunna shi bace magana ne shi bai yi umarni ba kuma kunna shi bace amma ko bai umarni ba in haka da ba ya saba a to ya ban muku sunna ko bai ce ba ai akwai abin da ko baka ce ba in ka sunnanta kana yi akai koyi da ke ko da kai baka ce a yi ba in na kirki ne wanda ya yi wanda ya yi ya samu lada kai ma ka samu lada ko ba cewa kai yi ba a ganin yin kayi to in yi ka samu lada in aikin alheri ne haka kuma in ya ga kayi yayi na na sharri to kuma ka samu zunubi to saboda haka ya zama sharri biyu bai ce a yi ba idza kana an-nawm min sunnatihi kenan idza lam yakun min sunnatihi idza lam yakun min sunnatihi wa lam ya'mur bihi da yi umarni da yi ba ko ba cikin sunna saboda ba aikin saboda ba da shi bace fi qawli Allah ta'ala saboda fadar Allah tabaraka wa ta'ala ku anfusakum wa ahlikum nara ku anfusakum ku kare kanku wa ahlikum ku kare iyalanku naran daga shiga wuta kenan wanda ya mutu abin da ake fahimta a aka ce wanda ya mutu iyalai su suka mai kuka suka mai kuka saboda ya yi dama al'adar sati kenan bai yi umarnin Allah ba Allah ta ala ce ku an kusa kun ku kare kanku daga fadawa wuta wa ahlikum ku kare iyalanku daga fadawa wuta inda ya rayu kyakkyawar rayuwa wanda bai gwada musu yin kuka ba irin wanda ta tashi hankali da musu ba ka kenan hakki da aka dora mishi da ku an kusa kun wa ahlikum nara to bai sauke shi ba to wannan ne yasa watan yake da laifi kuma da azabtarwa to idza kana nauhu idan na to lokaci ne to to ba da yake kwana nan ne ai kwarai za mu je da ake yi yana nan gaba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam watan biyar zainabu ta yi wa fati ko dan zainabu ya yi wa fati aka aka kira annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta ce a ce a ce manzo Allah yaron nan na lokaci da yayi manzo Allah ya ce to Allah zai ba shi da ba shi Allah zai ba shi da ba shi lillahi ma akhadha ولله ما أعطى ولله ما أخذ ولله ما أعطى abin da Allah ya karɓa na shi kayan shi ya karɓa ba na wani ba kamar yadda shi ne kayan shi ne ya bayar aro ya karɓi aro ta ce su ne da haka rasu Allah ina son kai ka so maza Allah ya tashi ya ce to ku tashi ku raka ku zo mu je ku raka ni da sa'adu ibn ubada da sauransu maza Allah sallallahu alaihi da kansa aka bi kuma shi shi ya ga yana kakari yana zuwa yana dawa yana zuwa yana dawa yana kakari sai maza Allah bashi duka ya ta hawaye sa'adu ibn ubada ya ce ya rasu Allah wannan menene wannan kuma menene maza Allah ya ce wannan kake tambaya wannan shine tausayi wannan shine jin kai Allah na tausan masu tausayi Allah na jin kan masu jin kai wannan kake tambaya sunan shi tausayi sunansa jin kai haka manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce to don haka an ce akwai kukan da ba kawai za mu yi shi can insha Allah